أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau juma'a goma ga watan ramadan shekara 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da 27 ga watan february shekara 2026 shekara ta miladiya wato abu huraira ya rawaito daga manzon Allah alaihi salatu wassalam yana cewa sai ati ala ummati zaman manzo Allah na cewa wani zamani zai zo akan al'ummar shi taksuru fihi alqurra makarantan qur'ani za su yawa wa yaqallu alfuqaha masu fahimtan addini ji kadan wa yuqbadu alilm za dauke ilimi wa yakthuru alharj kuma harj zai yawa qalu mal harj ya rasulullah mi wannan harj din ne ya manzo Allah ya ce alqatlu bainakum kisa tsakanin tsakaninku wato ku musulmai da duk wanda duba halin musulmai yanzu a duniya zai ga yadda musulmai suke fada tsakanin juna suke kisan juna kuma ba wani abu da zai iya kiransu la qur'ani wala sunna wala wani malami da zai iya magana ya ce a raba fada kun ga sudan kun ga somali kun ga libya kun ga ko'ina ko ma najeriya dina abin da muke fama da shi kenan dama allah ya ce wa ma asabakum min musibatin ba wata musiba da za ta shafe ku yani ko musulmi fabi ma kasabat aydikum sai da abinda hannayenku suka aikata wa yafu an kasir kuma Allah na yafi abubuwa masu yawa to cikin abu wato muna roƙon Allah ya yaye mana duka wayannan musibu da muke ciki ya kwaranye mana su ya shiryar da mu kan hanya ta farki madaidaici ya kawo mana zaman lafiya to cikin abubuwan da mazu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa cewa za a ɗauki ilimi na fikihu a shiga muka ga mu yi muraja'a na babuka na fikihu da suke da amfani yanzu muna babu al'aksam ilmiya muna babin da ya kakkasa ruwa kuma allati ya juzu min haludu wanda yake ana ya halatta a yi alwala da ita jiya an yi magana ruwa da ke ya cutunyu da najasa in ruwan kaɗan ne kuma najasa kaɗan amma ruwan bai canja najasa ba ta canja launin ruwa ba da ɗaunan shi da kuma ƙanshin shi to wannan kuri halwado omen al-mashur abinda fi shahara wurin malamai ruwan nan an karhanta yin alwala da shi to yau mawallafi yana maganar ruwan da ya cuɗunyu da abu amma wannan abun ba na jisa ba nan ne mai ansa ya ba mu ansa mai ce ya ɗaiɗaiku maimakon mu ga wajen mutum ɗari sun ɗaga hannu kenan mutane ba sa karatu a'a wanda ya ansa shi kenan fa wanda ya ansa shi kenan ka a sake yadda da shi wa alaikun salam a'a mai muwallafi ya ce ka karanta ka karanta ko to jiya mun tsaya ya ce wanda najasa kaɗan ta shiga cikin ruwa kaɗan kuri halwado wa minhu alal mashuri to ci gaba a'a abinda mawallafi ya ce sai ka mana fassara haka ya ce ba karanta ba wani wanda ya karanta alaikum assalam wa rahmatullah wa taratan yahtalitu bi tahirin fa yataghayyaru bihi fa in kana tahiru مما يمكن الاحتراز منه كال كال كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه غير- غير مطهر لغيره ويستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك ولا يستع ولا يستعمل في العبادات لا في ودوع ولا في غيره
ansa sau biyu ke ah to biye yayi
malam ba wani ne kace a bashi eh ba wani ne kace a bashi amma ya taba ansa tambaya shi ne wanda ya fara confusion na farko ranar farko da aka bar shi rana na biyu shi ne ya rasa eh gobe a zaki insha Allah daga gobe daga gobe wanda wanda bai taba yi ba za ba to an ce ruwa kashi biyu ne akwai ruwa wanda yake sakakken ruwa bai cudu da wani abu ba to wannan shine ma'ul mutlaq shine ruwa wanda ake ibada da shi a yau ana magana wataratan yahtalitu bi tahirin fa yataghayyaru bihi ruwa ne zai cakudu da wani abu wanda yake shi abun nan mai tsarki ne to in ya kasance abun nan mai tsarki yana yiwuwa a raba ruwa da shi ba tare yake ba wurin kwanciyar ruwa ba ne ana iya raba ruwa da shi kamar ruwan da yake ya ya haɗu da za'afaran za'afaran kayan kanshi da ake dabuwa da shi walwar da fulawa wal'ajin ko ku abin da aka nika garin da aka nika aka aka kwaba wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da irin wayannan abubuwa za'afaran ko fulawa ko ko gari wanda aka kwaba fa hadal ma to ruwan da ya canju ya tagayyaru da wayannan abubuwan tahirun ruwa ne mai tsarki fi nafsihi a ainihin ainihin shi amma kuma gairu mutahirin da gairi amma bai iya tsarkake wani shi ruwa ne mai tsarki bi wanda ya haɗu da za'afaran yanzu wanda ya abu kamar yanzu a ce coca-cola ko fanta ko abubuwa ne ruwa ne mai tsarki amma bai tsarkake wani shi fa yi sa'amali fil ada ana iya amfani da shi al'amura dina al'adar mutane min tafi naurin dafa abinci da shi wa ajin da kuma wurin wato fulawa abin nan dinta a mai da ita a sama fulawa me kuke cewa fulawa a yi a kwafa fulawa wa shurbin kuma da sha wani abu zalika da irin wannan wala yi sta'amalu fil ibadat amma ba amfani da irin wannan ruwa da ya haɗu da wani abu mai tsarki kuma ya canja mishi ɗanɗano ko canja mishi ƙanshi ko canja mishi launi ba amfani da shi abun ibada amma abun al'ada ana amfani da shi saboda ka lafi lodi wa lafi gairi ba amfani da shi a ru- a alwallah kuma ba amfani da shi a wani yanki wato wanka da wani abu na ibada to Allah shirya da mu to jiya mun tsaya inda Allah ya ce sai Allah ya ba annabi Ibrahim don wannan tauhidi da ya tsayar wa hamna lahu ishaqa wa yaquba nafila Allah sai ya ba shi kyautan da ishaq da yaqub nafilatan yaqub kuma ƙari akan ishaq wanda yake jikan shi ne wanda ya nuna jikan a silsila ta maza jikan mutum ɗan shi ne kuma Allah ce wa kullum ja'alna salihin kuma dukkan su mun sa su salihai to yau Allah ke gaya mai waje annahum a'imma sai kuma muka sa su shugabanni bi tahqiqil hamzatayn a'imma wa qari'a bi ibdali ta'iya ko a'imma wa yuqtada bihim fi khair wanda ake koyi da su alheri yahdunan nasa bi amrina yana suna shirye da mutane da al'amarin mu ila dini na zuwa ga addinin mu wa hayna ilaihim fil alkhairat kuma muka yi musu wahayin ayyuka mun ka aikata ayyuka alheri wa iqamus salati da kuma tsayar da sallah wa ita az-zakati da bada zakka ai an taf an taf an tuf'alu wa tuqam wato wannan zakka da ibadan nan an ka aikata su tuqam kuma tsayar da su wato ta minhum wa man atba'ahum kuma ana bayarwa daga gare su da kuma wanda ke biye da su wa hasiba ha alqamus salatin nan an cire ha takhfif domin a sauƙaƙe wurin magana wa kanu lana abidin kuma sun kasance masu ibada gare mu taqdimul jari wal majrur da Allah ya ce wa kanu lana ba ya ce wa kanu abidina lana ba aka kaddamar da jari majrur shine lana lil hasr wannan ya nuna Allah kadai suke bautawa shi yasa inda aka kaddama iyaka na abudu shi ma ulil hasri wato kai kadai muke bautawa ai lana la ghayrina wato mu kadai suke bautawa ba wani mu ba min al asnami na gumaka fa ibrahim akhrajahu qawluhu minhu shi annabi ibrahim mutane sun fitar da shi daga gare su suka kore shi domin sun niyan kashe shi sallar tsirar da shi zuwa wani gari fabaddalar laulahu ahlan saboda ka Allah ya shi musanyen wani dangi da iyali wa zuriya da zuriya tsayi ba wanda yake mai kyau fa'aushahu saboda ka mutane suka kewashi wa anasahu Allah shi kuma Allah ya ba shi abin da zai cire mai kewa wa kana tabi'an fa'asbaha matubu'an muktada bihi da ya kasance yaro a cikin mutane tabi shi mai bin su yanzu asbaha matubu'an ya kasance yanzu shi ne ake yi muktadan bihi wanda kuma ake koyi da shi wato dai Allah ya bai da annabi Ibrahim imam inni ja'alika lin-nasi imaman wanda da shi yaro ne yana bin mutane yanzu Allah mai da shi shine shugaba bayan ya kasance shi yake bi to haka halin duk mai niyya mai kyau mai kwarai allah zai fitar da shi daga taba'iyya mai mai da shi imani to ya ce wa wakil satun salisa hiya isa ta uku ita ce wannan walutan kisa ta uku maganar lot wa lutan shi kuma lot ata yana hukuman mun ba shi hukunci yani faslan bai na haso yana iya wato rarrabewa tsakanin masu rigima masu rikici wa ilma kuma mun ba shi wani ilimi fiqhan mun ba shi fiqhi yana fahimta wannan jina wa alqaryatin lati kana ta'mal kuma muka tsirar da shi daga alqarya wadda take ta kasance tana aiki ai ahluha a'mal kaba'ir suna aiki suna mummunan aiki wannan mummunan aiki min al-luwat na luwat wa rami bil bunduk kuma suna suka tsaya bunduk ina khaza suna akwai wani dan kwayan itace ana kiran shi khaza ko bunduk irin wanda ake jifan shi da shi a makka irin shi suna zazzaune a majalis duk wanda ya zo wucewa suna jifan shi da shi واللعب بالطيور كما سنا واسادة تنصاي والضرات في المجلس هكذا كما سدينغا وني واسان wasan tusa a cikin mas- a- a cikin zaunensu ana zaune wannan kawai sai ya ce wannan ya tusa wannan ya tusa wannan ya tusa wa gairi zalika min amali kula da irin wayan abubuwan abubuwan da ke ayyuka na rashin mutunci innahum kanu qawma sauyi lalle su kasance mutane muyagun mutane masdar asa sa'a naqilu naqilu ko ma- ma- ma- ma- naqilu sirruhu sarrahu ko eh maqilu naqilu sarrahu mutane wato suna muyagun ayyuka masu bata rai sabanin masu faranta rai fasikin fasikan mutane wato qawmulot mutanen ba wai zuriya shi bane ya ji ya same su ne garin Sodom ko Gomorrah domin sha Annabi Ibrahim ya tsaya can inda yake shi kuma ya taso ya sun rabu a- abinda kuma kissa ta zo lokacin da suka je aka yi yunwa a ƙasan kan'an inda suka je sai suka ce bari su je misra su samo abinci da suka je suka samo abinci da yawa aka tafi da sara a kissa dai fir'auna ya ba su abinci da yawa ba- bayan da ya yi kokari ya kwace sara daga annabi hannun annabi ibrahim ya ba su dukiya da awaki da komai suka dawo falastin da shanu to matsalar shi ne mai kiwon ka- na ibrahim da mai kiwon na lot ya zama ba sa jituwa suna fada sai allah ya ce to wannan ya su raba gari sai suka raba gari shi wannan ya ji mu'tafikat mu'tafikat ya ne bayan da allah ya juya garin ne wayannan mutanen sodom din nan ba abinda suke yi sai alfasha kana ta'amlu khaba'ith innahum kanu qawma saw'in fasiqin mutane muyagun mutane ne fasikan mutane ba wani abu suke yi luwat suke yi wannan luwat din nan shine namiji ya bi namiji ta dubura to musibar da ke cikin alluwat banda hushin Allah da ke aukuwa akan al'umma to duk cikin kaskatattun mutane babu namijin da Allah ya yi shi namiji ya zama ya yadda wani katon banza kuma ya zo yana amfani da shi ta duwar shi abinda luwaɗi yake kawowa na ɗaya dai tun daga dubura wanda ake zuwa mishi za ta tsatsage za ta tsatsage fishers in ta tsatsage kuma kun san bayan gida yana ɗauke da bacteria iri-iri saboda haka wurin sai sai zama ciwo yana zubar da ruwan ƙwarji ya zama ruwan kurji na fito mishi domin tsatsagi wanda ta yi kuma kashi na shiga wannan miki sannan kuma in akwai basa basa ɗin nashi zai ƙara kumbura ya girma sannan kuma zai zo wani lokaci ma- do- domin ita dubura allah ya yi ta da wani tsari tana da mazo- mazogi mazogi ake cewa ko? a'a abin da mazagi tana da mazagi to wannan mazagin dubura din nan wanda ake zuwa mai ta dubura mazagin zai faɗi ba ta iya bai iya kullewa saboda haka kullum kowane lokaci in dai bayan gida ya iso cikin ah, jikin shi ya ya zo is- ya iso sai ka yonka shi ba control anan likita kullum yana yonka shi kun ga wannan bai da alwala saboda haka ya cutar da kanshi na fata ma kanshi ya haramta ma kanshi ibada da sallah sannan kuma haka nan hanjin shi kuwar hanji babba wadda ke tara kashi ma yana kai ga har ta hude perforation da fistula ko ko kashi yana shiga cikin jiki wani ma yana iya kashe shi yana kashe mutane da yawa bayan cututtukan da ake ɗauka na irin ciwon aids kanjamau kuke kiran shi ko? daman ciwon kanjamau daga masu luwaƙi ne ya fito ya zo ya- kuma har ya zo ya koma ga masu zina ga ciwon syphilis ga gonorrhea chlamydia hepatitis sannan kuma ta ma yana kawo ciwon kansa domin hpv virus tana iya sa kansa kansa ko na uwar hanji ko ko ta duba shi musibu iri-iri babu wani amfani babu fa'ida sannan wanda ake bin shi ta dubura ba abu mai zafi kamar shi domin mutanen da ake sakawa rectoscope in yaje likita yana so ya sa abun nan karfe don ya duba cikin hanjin shi na ƙasa-ƙasa kyamara to irin wayannan mutane suna bala'in jin zafi da kuka wanda ya nuna ga bala'in zafi ga cuta babu wani alheri da ya tabbar da su kuma ba wai kawai namiji ba bai halatta ko da mutum da matar shi ya zo mata ta dubura wannan haramun ne macen da kada mace ta yadda mijinta ya zo mata ta dubura haramun ne sadakin da ya bayar na ƙubul ne na gaba ne bai ba da sadakin baya ba domin allah ya haramta in ya matsa kuma kin rabu da shi domin ya sa kina yoyon kashi Allah ba zai karbi ba da ki ba domin ke kika sabbaba kada wata mace ta yadda mijinta ya zo mata ta dubura to me hukuncin wanda aka kama yana liwatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi lutin duk wanda kuka same shi yana aikin mutanen lut فاقتلوا الفاعل والمفعول به ku kashe wanda ya haushi da wanda kuma aka hau ku kashe su kuma ba a dubawa a gani a ce wannan mafsan ya aure ko bai taba aure ba ko bai taba aure ba a kashe su duka domin mugun abu ne rawahu ahmad al arba a wanda ba sai sai ya balaga sai ya balaga saboda ka wannan mugu ibad wannan mugu abu kuma yanzu yana yaduwa a cikin musulmai yana yaduwa a cikin musulmai ko dan ta shi Allah zai iya jaraba mu Allah zai iya muna azaba a cikin kasar nan a cikin musulmai na yana yana yana yaduwa Allah ya tsare amin wa adkhalnahu وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين to shi lot Allah ya ce wa da halnahu fi rahmatina sai muka shigar da shi cikin rahmanmu Allah shigar da mu cikin rahman shi gaba daya biya najjaynahu min qaumi ta yaya Allah ya tsirar da shi daga mutanen shi yace innahu min salihin domin ya tabbata daga cikin salihai ne saboda ka in mutum kuma na son ya Allah ya tsirar da shi ya zama daga cikin salihai ibadullahi allazina yad'una Allah yana cikin bayan Allah wanda suke kiran nasu ila millatit tauhid zuwa ga tauhidi Ah, ko wal wal ittizan fil umur da kuma daidaitawa al'amura ala muqtada hukmin Allah fiha daidai gurgurdan abinda hukuncin Allah yake a cikin al'amura kullum suna ittizani ba sa yin tafari su wuce haddi kuma ba sa gazawa cikin hanyar Allah kullum wasat ne tsakiya to kun ga Allah tsirar da shi daga wani mutane domin shi salihi ne domin Allah ya ce innahu minas salihin ya kasance daga salihai to sai dai kuma akwai wani abu da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Zainab bin Jah- bint Jahash cikin ɗaya daga cikin matan shi take tambaya annabi da yake mata magana ga Allah zai fitar da ya'juju wa ma'juju su zo su mamaye gari a yi ta fasadi sai ta ce mishi a nahliku wa fina salihun za mu halaka alhali akwai saliha a cikinmu ƙala sallallahu alaihi wasallam na'am idza kathura al-khabath eh in barna ta yi yawa to da salihan da wanda ba salihan ba duk za su halaka shi yasa ku rinka jin tsoron fitina wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa ku ji tsoron fitinar da ba wanda kadai yayi wannan fitina ba ko ya jawo ta shi kaɗai za ta shafa za ta shafi wanda ya sani da wanda bai sani ba za ta shafi salihi da wanda yake a, akasin shi allah tsirar da mu gaba daya shi yasa kira zuwa tauhidi shine a'la kira zuwa tauhidi shine a'la domin tauhidi ne ke hana barna tauhidi ne ke hana barna ba ilimi ba ba yawan ilimi ba ba kuma yawan ah, wani abu na ibada wanda ba tauhidi ba tauhidi ne kadai kasancewa Allah na ganin ka kuma Allah zai maka hisabi amma in ba haka ba abinda aka duba ma maganan alluwa dinnan su dai tura sun yi ihsa'iyat sun gane wanda ya karanta likitanci domin luwaɗin nan homosexuality ciwon ƙwaƙwalwa ne ciwo ne kaman wani irin nau'i na hauka wanda allah na iya jiraban kowa da shi abinda suka gane a clergy reverend reverend ɗinsu da yawa suna da shi tun da kuka ji an ce reverend reverend nan na da shi tabbas cikin malaman musulmai ma za a mai za a samu ko ba a samu a islamiyya ku ji an ce malamin islamiyya ya ɓata yara ba a samu saboda haka eh kada ka ruduwai wannan malami ne ko wannan abin nan ne a'a ba a amincewa ba a amincewa imani na gaske da Allah da tashin kiyama shi ke tsare mutane daga wannan bala'i da wannan musiba da ta addabi al'umma kuma shi ne suke so su rusa mana shari'a musulunci domin shari'a musulunci tsarki take kawowa tana tsarkake al'umma kun ga da kasashen nan namu tun daga nan a bakwa anguwar shanu anguwar kanawa kawo tudun wada in za ku faɗi gaskiya da kafin shari'a musulunci akwai gidajen karuwai ko babu da giya ko yanzu ba an yi shara ko an samu sauki abinda shari'a take yi kenan to ita ce ba abin da ya dame su sai a mu zo mu bar wannan shari'a don mu dawo irinsu mu dawo fasikan mutane kasan amerika an ce 40 cikin 100 duk 'ya'yan shegu ne 'ya'yan banza irin shi suke so mu zama shi yasa ba su da kunya ba kunyan karya za ka ga shugabansu da mutanen suna karya shi kan shi ya san karya yake yi amma ba sa jin kunyan karya incest incest kuma tsakanin yan uwa shi ma zina tsakanin yan uwa a ƙare na ɗaya sannan na biyu wani musiba kuma da ya fara zuwa wanda uban da ya kamata shi ne zai tsawata an fara samu wa'yansu ƙadiyya shi kan shi uban shi ke yin ta'addi zuwa yan shi to ya zai allah ba zai jarabe mu ba ya za a yi allah ba zai jarbe wa irin wannan musiba shi yasa dole mutane su kiyaye su dawo allah su kare kansu daga wannan alfasha wal khaba'if domin da su ne allah ke halaka al'umma sai ku ga musiba na ta zuwa muku ku rasa ta ina ne ta fito ba ku taɓa yi muhasabatin nafs ku zo ku zauna ku ce wai shin me muke yi ne da wanda ba kyau domin a yi wa'azi a gyara duk musibar da ta zo fa hannayen mutane suka jawo ta Allah ya shirar da mu to wa nuhan to wannan ita ce wal qissatu rabi'a wa hiya qawlu ta'ala واذكر نوح كما كأنبت شي نوح ya ursil ursila an aike shi wato an mai da shi manzo wa huwa ibnu 40 sana yana ɗan shekara 40 wa makasa fi qaumihi alf sanatin ya zama yana zaune a cikin mutanen shi shekara dubu illa 50 aman dubu sai banda shekara 50 wato 950 wa asha ba da tufan kuma ya rayu bayan tufanin da ya zo ya game duniya a 60 sana shekaru 60 fatakuna muddat umri sai zama wato ah, shekarun shi gaba daya alfan wa hamsina sana yayi shekara dubu ɗaya da hamsin ah, min tahbir wannan labari an ɗauko shi ne da littafi a tahbir ibtila'u bit takzib ne ne Allah ya jarbe shi shi kuma bit takzib a karyata shi mutanen shi ya kira su so ya karyata shi da izgili da shi da habanci da shi wa tulul ilm kuma ga rayuwa mai tsawo fil ibadata yayi ta cikin ibada to wannan annabin nuhu da aka ce a kira shi izna da badal min nuh ay da'a rabbahu lokacin da ya ya kira ubangijin shi na addu'a ala qaumi akan qaumi qawlihi rabbi ila akhirih min qabl daga baya ay min qabl ibrahim wa lut wato ya kasance kafin annabi ibrahim da lut fastajabna lahu sai muka ansa ko kuma muka karbi wannan kiran nashi lahu du'a'ahu kiran da yi wa nasarna ko muka taimake shi fanar jera muka tsirar da shi wa ahlahu tare da iyalin shi dangin shi allazi na fi safinati wanda yake suna cikin jirgin ruwan shi min al-karbil azim daga wannan tsanani azaba mai tsanani wa huwa takzibi qaumihi lahu wato qaryatu tsardata mutanen shi da suka yi mishi yana daga cikin wato azaban shi wa istimrarihim ala al-kufri ci gaba da kafircin su fa ubriqu sai Allah ya halaka su gaba daya ya zama kana da gaskiya kana kiran mutane zuwa da gaskiya su bi ta kuma kaga sun karyata ka sun wofin taka shi ma akwai nau'i na ɗan azaba a cikin shi domin shi ne kawai sabono yana kiran mutane lokaci mai tsawo kuma suna karyata shi alhali gashi ya san shi gaskiya yake amma mutane suka kare sannan kuma ya san halaka na zuwa za su halaka kuma suka ki to haka yake duk mai kira zuwa ga alheri hajji a wannan irin zamani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza biyyat al-amana fantazir sa'a in kaga an tozartar da amana ami amana to ka jira sa'a haka ce wa madiyahu ha me yake tozartar da amana yace za su wa al-amru ila ghairi ahlihi in kaga an dauki makami da matsayi ana ba wanda ba shine ahalin shi ba to ka jira sa'a sai ka gawo yanzu ku duba america a ce mutum bai da ma cikakken hankali da natsuwa da dattaku da kama kai wa a cewa shi ne shugaban mutane mutanen da ga atomic bomb a hannun shi yan jarida na tambayin shi magana mai ta hankali you are stupid are you are stupid irin yadda ma yake mu'amala ko ku ga ƙasa mai tsarki cike da malamai masu takawa sai a ɗauko wani yaro mutahawir a cewa shi ne shugabansu iri-iri ga shi nan kuna gani duka wannan alamun menene alamun sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as'adun nasa bid duniya luka bin luka ƙarshen zamani ya sassu mutane su ne mafi mutanen da za su fi jin daɗin duniyar nan mutanen allah suna can gefe ba a yi da su to duk mai wa'azi a cikin irin wannan kana kiran mutane ka yi ta hankuri ka yi ta hankuri ka yi ta hankuri lada ne wannan jarabawa ce ta Allah Allah shi da mu wannan sarnahu min alqabil ladina kazzabu to sai Allah ce wannan sarnahu sai muka bashi nasara mana'ana wa ko muka kange shi min alqawmin alladhina kadzabu bi ayatina daga mutanen da suka karyata da ayoyin mu wato addalati ala risalati ayoyin da ke nuna cewa shi manzo ne Allah ya aiko shi an yasilu ilaihi da wasu iya isa zuwa gare shi bi su'in da wani abu na cutarwa innahu kanu qama sau lalle su kasance mutane miyagun mutane mut- mutanen wato cuta fa aghraqnahum ajma'in sai muka nutsar da su dukan su gaba daya fama naja illa ashabu safinati ba wanda ya tsira daga cikin wayannan mutane sai wayannan ma'abota wayanda suke cikin jirgin ruwan nuhu wa jumlatuhum ko mafi jumlan su dukan su sittatu rijalin wa nisa'uhum maza shida ne da matan su wato su goma sha biyu kenan wa qila jami'u man kana fi samira duk wanda suka kasance suna cikin wannan jirgin ruwa 80 80 mutane 80 nisfuhum rijal wa nisfuhum nisa wato 40 maza rabi maza rabi mata 40 40 kenan laqad da'a nuh nuhun ala qaumihi bi halak bil halak kuma nuh lalle ya kira yayi addu'a cewa Allah ya halaka mutanen shi wa amma nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam fa da'a li qaumihi bil hidayati bi qawlihi amma manzo Allah da yake Allah ya manzo da tausayi shi kuma da suke cutar da shi sai maimakon ya ci a halaka su sai roki Allah Allahumma hdi qaumi ya Allah ka shirya da mutane na fa innahum la ya'lamun domin su wallahi ba su sani ba amma Nuh yana da tsananin karfi abin nan yana da tsananin a zuciya ko da yake abinda mutanen Nuh ke mishi ya fi tsanani akan abinda ƙwarar suke yi abinda mutanen Nuh suka yi na ƙaryata annabinsu da ƙoƙarin cutar da shi da isgili da shi da abubuwa dai ga sunan iri-iri to wa Dawud wa Sulaiman
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نبشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين to wa qissatul khamisa wannan kissa ta biyar kenan qauluhu inda Allah yake cewa wazkur Dawud wa Sulaimana ka ambata annabi Dawud da Sulaiman ay qissatuhuma yani ka ambaci kissar su biyu wa ibtila'uhuma da kuma abinda Allah ya jarabe su su kuma da shi ah, bin ni'mati wato na ni'ima wal mulk da kuma mulki wa yabdalu minhuma to me badalin ma- ma- wato an ambaci sunan su iz yahkumani fil harth lokacin da suke yin hukunci su biyu fil harth game da wa huwa zar' aw karam Wa- ah, an ce shuka ne ko ko ana nufin ah, iccen dabino ko iccen inabi shine karam إذ نفشت فيه غنم القوم a lokacin da awakin wa'yansu mutane suka shiga wannan gona ta ta wa'yansu mutanen ai ganan ba'd qaumi qaumi daud wato awaki ko tumakin wa- mutane wa'yansu mutanen daud ai ummata wato al'ummar shi qala ibn abbas wa qatada ibn abbas da qatada me suka ce wa zalika anna rajulaini dakhala ala daud wato wasu mutane mazaje biyu ne suka shiga wurin dawud alaihi salam tsira amince tabbata gare shi ahadu ma sahibi har tsaya manomi ne wal akharu sahibi ghanam ɗayan kuma yana da awaki ko da tumaki wa qala sahibi al shi manomin me yace mishi ma'abotan eh, no- noma inna hadha in falatat ghanamuhu laylan wannan fa cikin dare awakin shi sun kubce fawaqa'at fi harfi sai suka je suka fada a gona ta fa afsadatu suka bata wannan gona falan tabqa minhu shay'a ba wani abu da ya rage a wannan gona wato cikin dare infalatat infalatat suka suka kubce suka shiga suka bata mu gona fa qahu daud wa riqabal ganam fil harf sai dawo da ya ce to hukuncin shi ne wa'annan awakin ko tumaki a ganam ɗin nan awaki ko tumaki tunda sun je sun maka ɓanna a gonarka maimakon gonarka nan kai na baka wa'annan wato wuyan wa'annan awakin kai ka rike sun sun maka ɓanna to kai ka rike su filhas fa haraja fa marra ala suleiman su biyun nan sun fito kenan sai suka wuce suka ga suleiman ɗan shi وهو ابن إحدى عشرة سنة هنا إن شكرا قوم شاء فقال كيف قضى بينكم سيتي يا واتو شي ما يفين ناشي داود يا اي hukunci tsakaninku ko biyu fa akhbara suka bashi labari ya ce ni mai awaki in bashi awakin nawa tunda sun ma sun bata mishi gona basu basu ba komai a gonar ba fa qala sulaiman sai sulaiman ya ce آه، لو لا- lawallitu amrakuma da dai za a jibinta min al'amarinku laqadaitu bi ghairi hadha da zan yi hukunci da wani hukunci ba wannan ba warwi annahu qala ghaira hadha wata riwaya kuma ce da zan muku zan muku wani hukunci da wani ba wannan hukunci ba ghaira hadha arfaqu bil fariqaini wanda zai fi sauki akan ku biyu wato ƙungiyar guda biyu fa ukhbira bi zalika dawud sai aka ba la dawud labari cewa ga ɗan kafa ɗan shekara goma sha ɗaya ya ce shi da shi ne zai ba da wani hukuncin da zai fi sauƙi akan janibin guda biyu fada'ahu sai ce a zo da shi fa qala lahu kayfa taqdi ya za ka kai za ka yi wannan hukuncin wa yi ruwa annahu qala lahu ana ruwaituwa cewa ya ce mishi ne bi haqqin nubuwati wal ubuwa wato da hakkin cewa annabci da kuma ni mahaifinka ne illa ma akhbartani sai ka bani labari billazi huwa arfaqu bil fariqaini ka bani labarin hukuncin da yafi sassacce yafi sauki da tausayi akan wayannan biyu qala sai suleiman yace adfa'ul ghanam ila sahib az-zar zan kwashi wannan awaki da tumakin nan in ba ma'abocin shuka yantafi'u yana amfani da dir'iha da nonanta wa nasliha da 'ya'yan da za ta haifa wa sufiha da gashinta wa yabduru sahibul ghanam shi kuma mai mai awakin nan da tumaki za a bashi ya je shuka li sahibul khas ya je gona wacce mai shuka mislu hartihi irin shuka shi fa idza sara al harth in lokacin da wannan gona ta zama ka hai'atihi lokacin ta zama daidai da lokacin da aka bata mishi a dufi ila ahlihi sai a maida ma mai gona gonan shi wa akhadha sahibul ganam ganama shi kuma mai awaki da tumaki ya karbi tumakin shi fa qala dawud al qada'u ma qadait to lalle yanzu hukunci abinda kai hukunci qala allah ta'ala kin ga kenan da ya gyara mahaifi mahaifi bai girman kai ba ya ce ne hukunci da na iya gyara mahaifi iya na iya gyara uwa da na iya gyara wani abu ƙalallahu wa kunna li hukumihim shahidin kuma mun kasance ga hukuncinsu mu masu shaida fi istimali da mirin jam'il ithnain an ce hukuncinsu ba hukuncinsu su biyu ba فقال قال داود لصاحب الحرث sai dawud ya ce ma mai gona a riƙabil ganam to wa'annan awakin da tumaki wato riƙabihim wayansu ko da yake amanan su wa qala sulaiman yantafi'u bidurriha zai amfani da nonon su wa nasliha da 'ya'yansu wa sofiha ila an ya'uda al-hars kama kana bi islahi sahibiha fa yaruddaha ilayhi su kuma mai gona ya je shuka gona ya yi ban ruwa in ban ruwa ake yi ya yi komai ya sa taki ya yi komai sai gona ta zama daidai lokacin da daidai wa'annan awakin na suka yi barna sai a ce to ai musanya a dawo maka da gonarka kai kuma a dawo maka da awakinka to wannan a shar'u man qablina wannan shari'an wa'anda suke gabaninmu ne a wurin malikiya lana haisu la nasikh za mu yi hukunci da wannan hukuncin in wani abu bai zo ya soke wannan shari'a a shari'an mu ba wato yadda yake usulul fiqh in ka karanta wani abu na mutanen da shar'u man qablana shari'a wadda suke gabanin mu ba ku Allah ya ce ba li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa na da nashi shari'a da kuma hanya to in shari'an mutanen da kaji ana maganan mutanen da aka yi shari'a su a Kur'ani. to muna aiki da wannan shari'a matukan babu wani abu da ya zo daga manzon Allah cikin Kur'ani ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta soke wannan in akwai nasikh to ba aiki da shi to a wannan qadiyya akwai nasikh a hadisi ne Malik ya rawaito shi Abu Dawud ya rawaito Tirmidhi ya rawaito Ahmad ya rawaito an Barra ibn Azib حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد ابن مح- محيصة أن ناقة للبر... للبراع بن عازب وتتابوة تا صحابي النبي براع بن عازب دخلت حائط رجل تشق قونا قونا دبيننا ونمتن فأفسدت فيه تجي تلالا تشق بعدها تيبا ناج كيشي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي أن على أهل الحوائط تدمي قونا حفظها بالنهار duk mai gona ya yinka tsare gonar shi da rana duk mai gona anna ahlal hawa'i hifdhaha bin nahari duk mai gona ya tsare gonar shi da rana wa anna ma afsadatil mawashi bil layli daminun ala ahliha amma abubuwan da dabbobi su ne mawashi dabbobi suka ɓata filleli cikin dare ala'aliha da manin ala'aliha to shi mai wannan dabbobin shi zai biya abin da aka ɓata cikin dare wato da rana mutum ya kiyaye gona shi kan dabbobi su shiga da daddare kuma mutum ya kiyaye dabbobin shi kar su shiga mai gona to wannan abun nan da ana aiki da shi da duk wannan rikici da fada da kashe-kashe kun ga rikicin manomi da makiyayi ba sabon rikici ba ne tsohon rikici ne tun azal sannan kuma su biyun suna bukatan juna kai ka yi noma ka kare nomanka karma minnan me za ka yi da shi sai dai ka me sai ka gona alhali kuma abincin dabba ne sannan kuma kai kanka in kana ɗan wucewa ka ji ƙashin tsire kana so ka ci ko ba ka so ka ci kuma ka ɗauka ka kai ne ka kai gida symbiosis abinda an tsaya sai kowa ya amfana ba wani ya soke wani ba sannan nama yana da mahimmanci kwarai da gaske don protein in akwai wani abu da ke taimakonmu duk da talaucinmu shi ne duk ƙauyen da kaje za ka samu mai nama yana suya ko ba kawa ana samun protein shi sa muke hayayyafa muna hayayyafa sai ƙarfa muke yi ga munan kamar amiba muna da noma hatsi sannan muna da nama to ya kamata a yi tsari ne yadda duk ba za a cuci kowane a cikinsu ba musulunci ya ce da rana ka tsare gonarka don ka kuntata ma mai dabba da daddare kuma mai dabba ka tsare shanunka ko awakinka don ka kuntata ma mai gona amma a ce a tsora ma mutane gwamnati ta tsora ma mutane ido in kana da gona ni na yi noma na gani ba abu mai haushi kamar ka zo gonanka a ce ga waɗansu shanu sun shigo ko awaki kai ko zabo ne ci maka abu zai ka ce a kashe shi ma kawai ba abu ne ciwo kamar shi kayi wahala ka duka kayi noma ka sa taki ya fito kawai wani dabba ya zo ne ya cinye sannan kuma in kai kana kiwon shanu ko awaki ko dabbobi yanzu a baka garke na shanu a ce kaje kiwon su gashi suna jin yunwa sannan ba abincin sai kaga shi wannan dabban yunwan da yake ji da wahalan da yake yi sannan kuma ga ga gona shi mai dabba dabba shi ke tausayi bai tausayi mai gonarka dabba yake tausayi bai tunanin wahala da kai shi dai dabba shi ta samu raha shi ke kawo fada shi ke kawo fada to ya ke gwamnati za ta shiga ta raba a yi labi nan labi inda dabbobi za su wuce ba kan gonakin mutane ba su je dajin da ba iya gona ba iya noma su yi kiwo ga ga ciyawar allah nan birjin kai kuma mai gona in ka fito da safe ka tsare gonanka shanu sun fito da awaki ka tsare gonarka kar su shiga to a wannan irin zamani da muke ciki waɗansu gwamnatoci na duniya abinda suke yi wata doka suke yi duk mai babban gona inda akwai dabbobi sai a ce ya yi katanga ba wai katangan ya shinge bai sa ba waya kun ga ko irin wannan sarƙan na haka ko to in shanu suka bi ta nan ba sa tsallake shinge ba sa yi sai a sa doka sannan ma kuma me kamar yadda ake taimakawa wa'yansu abubuwa kamar kiwon lafiya kamar yadda ake taimakawa ilimi yadda ake taimakawa wa'yansu abubuwa yadda ake mutane titi ai musu kwanta ba gwamnati ke yi ba ya kamata gwamnati kuma ta zo ta taimakawa masu noma da suke bangaren inda shanu suke bi a ba su subsidy wani dukiya kuɗi a yi wani shingen da zai kare gonaki daga wa'annan dabbobi abu ne mai sauƙi yan kuɗi yan kaɗan domin duka ana so a saka kuɗi maimakon a ce a za a hana kiwo lokacin da ake maganan za a hana kiwo a girke shanu ni da kaina nan na tashi na je makarfi masha Allah akwai kasuwar shanu nan makarfi kasuwar shanu na zaɓo guda ko takwas ko tara nan na girke su a nan daga cikin gonan malam wadda muka yi gado na ce cewa ɗin nan a girke shanu a dinga ciyar da su wurin gwada kafin in san wa'azin da zan yi domin ba su yi wa'azi ban da ilimi na girka shanun nan kai abun da wahala sai na ga ni dukiyata tana ramewa ciyar da shanu ko ba sa kiba ba sa kiba ai cin sa in duka sa mai abinci yana nan yana cinta bai hutawa saboda ka duk abin da ka siyo kun sayan da mai yake da tsada wani ne ma karmamin shi muka je muka ɗauko daga gona can kusa daga airport mota da tsada aka ciko muna abun nan na na shinkafa da na soya beans yanzu nan da an jirgi an aji yanzu nan shanu sun cinye sai kuma ka sake ɗauko wani wallahi makiyayi mai shanu balle ka ce wani yana da ɗari dubu ba yadda za a iya ce da su in kun ce wasu ya girke su ba zai kiwon su ba kawai kamar ku ce ne kawai ya bar ma sana'an kiwo haka ne za a iya yin wannan in gwamnati ta shiri shirin da za ta yi shi ne sai gwamnati ta samu filaye manya-manya hectares da yawa a samu manoma a ce ku yi noman ciyawan shanu a kawo motocin motocin motocin abin da ba naɗe shi da abubuwa a yi shi gwamnati sa yi arha ya zama da dubu goma in ka sai ciyawar dubu goma za ta isa shanu ka garke ɗaya su ci na wata ɗaya eh mana yani makahu makahu baka kwace mai sanda sai ka bashi mai to in kun yi haka ku yi anti-grazing law ku yi anti-grazing law in kun yi haka amma matukan ba yi haka ba ga kuma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annasu shuraka fi talas abubuwa uku mutane suna tarayya a ciki ba na kowa bane cikinsu alkala walma wannan ciyawa in ciyawa ta fito a gari ba wani zai ce nawa ne ta kowa da kowa da kowa ne Allah ga shi ruwan saman nan da ake muna cewa na fitowa daidai inda muna da tsari sai shanunmu su je su bi labi su je su yi kiwonsu su dawo su koma su kuma gonakin da ke gefen hanyar labi gwamnati ta ba da kuɗi subsidy a yi musu katanga a yi musu wani abu wanda za su ba za su shiga gonakin mutane ba kun ga an- an raba fada ko? to a'a amma ya fada ya barke yanzu fadan ne ya barke ya yi- ya munana ya caɗe har yanzu ya fita daga sana'a domin aikin sana'a ne makiyayi da manomi makiyayi wayansu lokacin shanun ma ba wai lalle mai kiwon shanu nashi ba ne ta abin kuma ya zo yana koya so ko- yana so ya koma kal- faɗan ƙabilanci yana so ya faɗa- ya koma faɗa mummunan faɗa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da ruha fa inna muntina duk wanda ya kira muna asabiyya wanda ya kira ƙabilanci to baya cikin mu musulunci ba ƙabilanci a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hushi in kana son manzon Allah ya hushi da kai kaje kaje lahira ku samu ku samu manzo ku ce a mun mun mutu ne muna yakin kabilanci zai ce sahka sahka liman badala ba'di ai wuta da ku yakin kabilanci alqatil wal maqtul fi nar domin duka wannan na so ya kashe wannan wannan na so ya kashe wancan Allah ya tsere da mu Allah ya tsare mu Allah ya maidan muna da martaban mu da darajar mu a cikin wannan ƙasa Allah ya hure wutan fitinan nan to ga wani bawan Allah Alhaji Umar na dabo a, dan kantom ya ba da naira dubu ɗari a ba marayu Allah ya saka mishi da alheri amin
amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزوتي بالله يا رجل المسلمين قيل أعلم أن الله للي شنو إذا أحب قوما يمدين ما توري ابتلاهم سيؤفون به إكويلا كما ابتلى كما ابتلى الأنبياء نن أفودري أن بنكوين إلى عليهم السلام وقد وقد ابتلى قبيلة فلاتي الالاني دفوندي قبيلة فلبي في هذه الأواني ترك الشر الآخرة في أماكن كثيرة تبقي جدود فوندي فلبي كويلا في غرب الإفراق في غرب الإفراقية هرن أفريقيا من تجريد والسرقة مواشيه in ɗo wara ɓe in ɗon teta malle maɓɓe wa attalkatal kuma in hona ɓe wali ibadati ahayanan banye kuma ɓe keɓata mari ko seniɗo wa kullu zalika ibtila'un min allah ɗum fu ɗum in fonduko daga seniɗo seniɗo fondata neɗɗo yi'a noye luɗɗinki makko wa amma hamuda bini labidin anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kala lilaɗumi iza ahabba allahu qauman ittalahum to shine ɗo yiɗo yiɗi adune sai o fondaɓe o yowanaɓe ko wela faman sabara ko mayi muñi ɗo ko shine ɗo yowani on ɗum wela falahu sabaru imo ɗo wonti barjari muñal ngal o waɗi waman jazi'a falahul jaza'u ko moye tampi muñal to o heɓa e mbar jaari siya muñal makko gin in ɗo yiɗi neɗɗo laato fukko siniɗo yowani on o muña dow majjum fa sabili najati huwa taka wallahi wattabasuku bi dinihi to in ɗume woni ɗatal hulki sini daɗuki daga ko halli to duniya e ñande jaago kanjum woni kulol allah e jogaaki diina makko to no gatta a jogoɗa diina makko a wala jandi a janga a deftere seniɗo a jangay e fikihu ɗuin ɗuin rewirta seniɗo min al amri bil ma'rufi wa nahi anil munkar in haɗa dow ko seniɗo yiɗa in umra ko seniɗo yiɗi in in umra ko seniɗo yiɗi in haɗa ko seniɗo yiɗa ginnohon fulɓe natton jangille jangon janginon ɓiɓɓe moɗon janginon rewɓe moɗon sai wi rabbana ya an taguɗo am- taguɗo min laato akhidna ta nangumin i goɗɗe aybi in nasina to min gejjiti aw akaɗana ko min boofi rabbana ya an seniɗo amin wala tahamil alaina ta yowdo amin isiran gongal tedderal shatungal kama hamaltahu ala alladhina min qablina ɗo no jowruɗangal to ɓe yeeso amin rabbana ya ansiniɗo amin wala tuhammilna ma la ɗaqata lana bi tawa e wamni komin mbawata hoccuki ɗum wafu anna koynanamin wagafirlana jafoɗamin warhamna jurmamin anta maulana aw woni kiɗoɗo amin fansurna ballamin ala alqawmil kafirina dow aɗune e ferɓe e nigeria e ko nde e leydi allah miɗo walla julɓe musulmi en dow e ferɓe wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu aleykum وعليكم السلام جودا جودا أكرمك الله جودا جودا
Assalamu alaikum wa rahmatullah akramakallah da akwai tambayoyi da dalibai suka rubuta kamar haka Ah, mai tambaya ce assalamu alaikum أكرمك الله عفوا na'am
Allah ba ta mara ga mai musulunta ne masha Allah ga wani shi ne Allah ya sa ta mara da kai bismillah assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الحمد لله Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za a ga munyo fafawar kujen-kujen. To ga masu kallon midiya da an ga wannan an hangoya kuɗi. Eh wannan kowa ya san shi a midiya wannan shi ne ake kira evangelist a yamma ɗaya sunan daga ba? Us- Usman Ibrahim, Ibrahim Usman. Wannan da kuke gani go- yau za mu ganda midiya za ta fashe a kan shi. wannan yana cikin waɗanda suka jawo mai da musulmai kiristiyaniti wanda shi shi bai san iyakarsa ba wannan da kake gani nan gurin a da wannan ke gani nan a da duk za ku ji magana gobe gurin kiristoci kansu wannan da kuke gani an a da wato akwai wata za ku ga ana cewa wace ce yan zuru fasto yan zuru shi ya mai da ita kirista daga musulmi amma yau allah ya kawo lokaci a a cikin ci gaba na addinin musulunci da ake samu wanda a wato kun ga yawanci za ku ga wancan suna bidiyo suna cewa wai a addinin musulunci wai ya kusa karewa a Najeriya muka ce mu action muke yi ba faɗa muke ba addinin nan na Allah ne shi yake tsare shi shi yake kare shi mu ma aikin da muke yi ba mu ke yi ba Allah ne yake nuna mana yake ba mu ikon abin da ake yi dan mu inda mu ne mu dan yin kanmu ne ba mu isa mu haka ba To wannan da muka gani nan gurin a last week mun tattauna da shi akan addini. Har muka haɗa waya muka yi magana da shi da malam, amma lokacin yana Christianity. Amma yau Allah ya yi, yau ya fahimci addinin musulunci ya fito gaba gaɗi, zai anshi addinin musulunci ya koma cikin addinin musulunci. Bafin latani ne asalin shi, Kiristoci suka yi training ɗin shi yadda zai je riƙa mai da Fulani Kiristoci. to yau Allah ya yi da izininsa a da ikonsa ba iyawanmu ba amma an tattauna Allah ya yi ya fahimci addinin musulunci ya ce yau gurin malam zai zo gaban dubun jama'a a duniya ta tabbatar da anan zai anci musulunci ya daidai.
kuma a hannun malamanmu ya yi daidai wa to bismillah
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Mm.
kowa al-islam ya duk ba a kuma ya musulunta duk abin da ya da ita baya Allah ya karɓar da rage da baya to a saboda kun tana da wani suna ko mai ne duk kuma ya kowa ne to sai ka zo gani na wani ne amma a bashi microphone ya kan bayani a na ɗaya me ya sa me mai da kai can sannan ne dawo daga gida
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a gaskiya a wannan rana rana ne na farin ciki a duk wanda suna bishara a social media ni ne wanda na fara cewa in dai ina raye sai an daina jin kiran sallah a arewacin najeriya wannan na riga na bayyana akwai wanda in suna gani za su ga na faɗa haka amma ba wani abin bauta da gaskiya Allah ba abin wasa bane Allah ba mutum bane Allah ba sa'an kowa bane gaskiyar lamari babu abin da zan ce sai dan ce na gode ma ubangiji shaidan godiyan da zan yi suna da yawa a da na shiga cikin duhu ni ina ganin cewa ina cikin haske ina ganin cewa na shiga cikin haske cikin salama amma sanadiyar wayannan bayan Allah social media gaskiya tana da amfani sosai domin wannan bawan Allah mun yi magana da shi ya kai kashi nawa har mun yi magana da shi baba wani rana sun haɗa da shi mun yi magana da su gaskiyar lamari ina kira ga 'yan uwana musulmi cewa kada ka bari a zo a ruɗe ka a gaya ma cewa wai Yesu shine hanya shine gaskiya shine rai ka ce wai kai shikenan ka bar musulunci ka tsaya ka bincika da kyau domin ni na shiga rigagen fulani da yawa a Najeriya na shiga rigage sosai duk wanda kika yana gani na shiga cikin rigage kuma duk lokacin da na je burina in ga mutum ya bar musulunci ya karbe su almasifu muna shiga wurare ƙauyaku kala kala ni ba ma na faɗa mu ana gani ma already na sha yin alwashin cewa kai na faɗa na ce na tsani addinin musulunci me yasa an ce addinin musulunci in mutum ya ki a kashe shi a kashe shi a kashe shi gaskiyar lamari yan kwara musulmi ina matukar farin ciki da wanda na gani cikin musulunci amma aka ce baka cikin addinin musulunci baka daga cikin wanda sun shaidawa cewa Allah ɗaya ne Allah mai tsarki ne Allah ba a dukan shi Allah ba a ganin shi Allah ba mutum bai ta gode ma Allah gaskiya don na tsaya na tunani duk bata lokacin da a banza na gama wahala ba wani abin da na tsina a rayuwa na kawai ni in tafi jin in kawo musulmi in ruɗe shi ya dawo addinin mai addinin kiristanci gasken lamari ina yin da na sani a cikin zuciya ina da na sani mama na fulani baba na fulani yan uwa na gaba ɗaya dukkan musulmai ne amma Allah ya jarce cewa zan shiga wancan wurin ban san me ne yasa Allah ya kai ni wancan wurin ba ban san kuma me yasa in zai dawo da ni amma ni a zuciya na san cewa Allah yana suna ni shi sa na dawo saboda haka ina matuƙar godiya da farin ciki sosai musamman ga shi wannan bawan Allah da dan uwan aikin shi Adam Ashaka gasken lamari mutanen nan sun yi kokari gaskiya don ni har ranar na taba cewa in dai na haɗu da su na yi alƙawarin cewa in na ido biyu da su sai na mai da su kirista na yi wannan maganar gaskiya ba ƙarya nake ba na kawo su na yi magana ce in har ina da raye ban san ku ce ko kun waye rabaran azman azman ba rabaran azman azman ina daga cikin yaran shi yawwa duk wanda ce ko yayi rabaran ba ba wai ƙarya yake rabaran azman ni yaron shi ne wanda ya sha ɗora ne akan face nashi yana magana a kaina ba su ɗaya ba su bi ba da ya rasu ma mu ne wanda mun je wurin gaskiyar lamari so ba abin da zan cince na gode ma ubangiji na gode ma Allah da fulatanci zan ce mu yatti Allah ko kuma mu yatti jomi rawo yawa to alhamdulillah tabi ga hinan mallam
wannan da muka yi magana suna shiga aure suna shiga wa kugaye suna wa wanda mutane suna can suna jira kawai kira suke jira saboda haka mu taimaka mu taimaka taimakon irin wayannan bayan Allah na gaya musu ma da suka zo wurina ku samu matasa da yanzu shi a ƙara a ƙara course na comparative religion domin ku shiga cikin hadde dajin nan domin duk abin da ke samunmu na musibar nan na ɗaya jahilci ne na biyu kuma mu ga munan muna albumazaranci da kuɗi a ko'ina Allah na ganin wa'annan bayan suna daji ba su da ilimi mun kyale su sai yanzu Allah na fitinan mu Allah na jarban mu da su ashe in muna son Allah ya ɗauki mana wannan musiba sai mu dawo mu yi abin da yake daidai to alhamdulillah muna maka murna ka dawo gida alhamdulillah kuma Allah ya maka albarka kwarai da gaske sannan kar ka ji tsoron kowa tunda ka imani da Allah Allah kaɗai za ka ji tsoro wa alallahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin kar ka ji tsoron kowa sannan kana da wata matsala ka zo go ɗan uwanka ne kamar yadda za mu yi ma kowa ka zama insha Allah alhamdulillah alhamdulillah karamakallahu saboda saboda karancin lokaci tambaya za mu aje ta sai gobe insha Allah ba ni tambayoyin ba na'am da akwai a alhaji nuhu musa badarawa wanda yana roƙon a sashi addu'a yana kwanci a asibiti to ya yi kyau shi kenan اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين.
اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك آمين.
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين.
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين.
ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا آمين.
وقوتنا ما احييتنا آمين.
واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا آمين.
ولا مبلغ علمنا ولا تسلط آمين.
علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا آمين.
اللهم اجعل نيجيريا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين آمين.
اللهم انصر اخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان آمين.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين.
سبحان ربك رب العزه آمين.
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين